يجب على الكذب ومتواتر وصوم قيد وهو لدي أجود وبعضهم بالذات وهوها بل الثواب أنه كثير وفيه لي مولف نرير ومنهم العشرة ثم تبع له حديث رفع لليدين وما رواه عدد hadisin da yake wanda suka ruwaito shi mutane ne masu yawa wa ma rawahu adadun jammun hadisin da yake wanda suka ruwaito shi suna da yawa kwarai da al'ada za ta wajabta a ce ne wanda ba zai yiwu ba a ce dukkaninsu sun gamu ne bisa faɗan ƙarya a ce dukkaninsu sun faɗi ƙarya to irin wannan hadisin shi ake kira mutawatir shi yasa shi hadisi mutawatiri shine hadisin da wanda suka ruwaito shi sun kai matsayin da al'ada za ta yi hukunci da cewa ba zai yiwu a ce sun gane kansu bisa faɗan karya ba wato yiwuwar haɗin yana da nisa ɓarai ga al'ada saboda matsalan yau ko da ba a ce mutum ana ganin yau faɗan karyarsa ta fi gaskiyarsa ƙarfi a ce idan da za a kasa zancensa uku kashi biyu duk karya ne kashi ɗaya ne gaskiya amma sai ya zamo ya faɗi magana wancan ma kuma wanda ba haduwa suka yi da shi ba ba taro suka yi da shi ba ba wani dalili ba aka ji ya faɗa kamar haka ko da shi ma wannan matsayin ne wancan ma ya faɗa haka wancan ma ya faɗa haka wancan ma ya faɗa haka wancan ma ya faɗa haka kaga yiwuwa a ce duk wannan karya ne ai yana da yawa daga malaman ihtimalatu za su ce kenan wato sai an yi rarbin dukkan wannan don haka rarbin duka a ciki an sai zawo abun kaɗan ne wato yiwuwar a ce ya abun kaɗan ne wato a biyu bisa uku sau biyu bisa uku sau biyu bisa uku ya ta tafiya haka sai ya zamo adadin ya kamo ɗan kankani kwarai ya zamo kamar babu shi sai ta a cikin dubu bai kai ɗaya ba a cikin dubu bai kai ɗaya ba to to wannan hadisi shi ake kira mutawatiri sharaɗi fa a kowace ɗabaka daga ɗabakokin ruwayoyin ya kai haka idan a wata ɗabaka ya kai haka amma wata ɗabaka bai kai haka ba to duk haka bai kai tawaturi ba yanzu misali kamar hadisi ina mala abadu bin niyyat daga ya haifar sa'id al-ansari ai ya kai matsayin tawaturi tun daga sannan abin da ya yi kasa har zuwa yau ya kai matsayin tawaturi tunda shi kansa ya bin sayyid al-ansari wanda suka karba a wajensa sun kai wajen mutum ɗari su kuma kowanne a cikin su jama'a da yawa sun karba a cikin sa ko wanda shi din ma wanda suka karba a wajensa sun haura ɗari yanzu kamar imam malik ya karba da su wajen ya bin sayyid al-ansari to wa'yansu daga cikin wanda suka ruwaito muwadda ai sun ruwaito wannan hadisin a muwaddan tasu kamar muhammad ibn al-hasan shaibani ya rawaito wannan hadisin a muwaddansa kamar wasu cikin hadisan Imam Malik to wasan adadin wanda suka rawaito muwadda da wannan hadisin daga Imam Malik wanda ana fada a gaba ɗaya wanda suka rawaito muwadda daga Imam Malik sun kai ɗari tara to sa ko da ɗaya bisa ukun su ne yake sun rawaito hadisin wannan hadisin a cikin abin da suka rawaito na muwadda kaga an samu wajen mutum ɗari uku kenan daga shi kaɗai shi Imam Malik banda kuma sauran sa'o'insa wanda duk suka karɓa wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari to shi yasa daga sannan zuwa yanzu ya fito wanda yake mutawatiri ne tun da gashi a buhari buhari mutawatiri ne gashi a muslim muslim mutawatiri ne a to shi abin kaga yana da yawa kenan shi buhari allah ya azurta shi da yawan jama'a ma wanda suka karbo daga gare shi sun haura haka sun ninninka wanda karbo mawadda wajen imam malik tunda ana faɗa cewa sab'una alfa قد روى البخاري عن الذي ألفه للباري wanda suka karami usahi na Buhari daga gare shi sun kai mutum dubu saba'in. Almajiran Buhari wanda suka karbi jami'u sahihi daga gare shi suka ji daga bakinsa kai mutum dubu saba'in. To kaga wanda sun ruwaito wannan hadisin. Duk sun ruwaito wannan hadisin nan da wannan hadisin ma da ban ya fara jami'u sahihi din nasa ko? da wannan hadisin ya fara jami'ul hadisa sahihin nasa to ga wasu mutane daga malamai wasu daga cikin malamai suka ce akalla wanda suka ruwaito hadisin suka yi goma akalla wanda suka ruwaito hadisin suka yi goma a ce dinnan sai sun kai goma ita ce maganar da ta fi kyau a wajena inda suyuri suyuri ya ce wannan a ce maganar sai ta kai goma to shine maganar da ta fi kyau a wajena nan yana daga inda jalaluddin suyudi ya fito baro-baro ya bayyana fahimtarsa kai tsaye a cikin wannan littafi nasa mai barka to ya bayyana cewa shi dai a fahimtarsa a faɗa haka a ce sai sun kai goma to haka ya fi kyau to wato da yawa wanda suka ce goma suka ce to ai shine akali na adadi shine akali na adadi da abu ya faro daga ɗaya ya kai goma to kuma sai dai ya koma in ya kai faro daga ɗaya ya kai goma ai kama an kai ƙarshen adadi ne komawa yake sai dai a ce goma da ɗaya sha ɗaya kenan goma da biyu sha biyu kenan goma sha biyu goma sha uku goma sha hudu kaga goma kenan da ɗaya goma da biyu daga na a kai ishirin ishirin mai aiki da ita goma sau biyu goma sau biyu haka abin yake ta tafiya goma sau biyu da ɗaya goma sau biyu da uku har a kai goma sau uku sai kuma a ce goma ɗin nan tana da wani matsayi a cikin adadi shi yasa waɗansu suka ce to akalla dai ya kai goma to yuhuka an haka yato daga wasu malaman suka ce a akalla ya kai goma sha biyu akalla mutanen su kai goma sha biyu sabo ne don gashi wayanda za a zaba su zamo nuka ba'u da cikin banu isra'ila mutum nawa aka zaba mutum goma sha biyu a cikin su a wannan yana nuna mutum goma sha biyu sa iya wakilta a al'umma an zama ne isra'ila dinnan al'umma ce amma aka faɗa wa ba suna min humusunai ashira na geba aka sanya ma kabilun banu isra'ila gaba ɗaya suka zamo goma sha biyu ya zamo idan ruwa ma da aka umarci annabi Musa ya bigi dutse ya fito sai ya zamo wurfan bada satmin husnata asharata aina to duk ya suka ce to wannan ya nuna sha biyu din nan wani adadi ne na musamman sai ya sa akalla su kai mutum goma sha biyu akwai kauli da cewa sai sun kai ishirin su kuma madogaran man da suka tafi akan haka saboda aka tashi faɗar tare kafirai cewa kai to a cikin hukumarmu ne za a samu mutum ishirin masu juriya ai za su iya gamawa da kafirai ɗari biyu in yakun minkum ishiruna sabiruna yaribu mi'atain akwai kauli da cewa mutum arba'in sai sun kai mutum arba'in saboda cewa ai alkawarin da aka yi da annabi musa cewa ya je ibada har dare arba'in wa na musa salasina lailatan wa atmamnaha bi arb to wa zana musa arba'ina lailatan summa tahastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna to akwai wanda suka ce mutum saba'in sai sun kai mutum saba'in saboda annabi musa inda ake masa alkawari ya zo ja zaɓo mutum saba'in ne a cikin mutane wa tara musa ƙaumahu saba'ina rajulan limikatina to akwai wanda suka ce sai sun kai ɗari uku da goma sha uku saboda kidar waɗanda suka ketare wato wanda suka ketare korama tare da ɗarutu wanda su kamfata ɗaya kawai suka mutum ɗari uku da uku kuma su ne kidayar asabu badar wanda suka halarci yakin badar tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama to malamai da suka ce wannan adadin da ya waɗansu suka tafi a kai gaskiyar lamari ba wata hujja da za ta nuna sai haka a mutawatir ba wata hujja hujjar da ita ce ya zamo adadinsu ya wuce a ce sun gama kai bisa faɗa ƙarya shi ne da shi can ma show abdullahi dan fodo ya ya zaɓa a misbahun rawi ko cewa wato manya sulul ilmu mutawatir lazina wabu manya sulul ilmu bima atahu raruratan in huwa jam'u istanad lil hissi kizbuhum lada al urfi yurad lada baqil kulli in kanat wala adda lahum muayyana wala adda lahum muayyana ba wani adadi muayyani da za a ce sai sun kai fi ma atala azance shi ne ya fi ɗaukaka bal faidu ilimi kawai abin da ake bukata fa'idantar da ilimi to akwai a cikin malamai wanda suka ce gaba ɗaya ba wani hadisi da za a ce ya kai mutawatir suka ce gaba ɗayan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya sharuɗan nan da aka faɗa na mutawatir sai mu iya cewa ai ba hadisin da ya cika wasu kuma suka ce a ta yi a samu amma dai da wuya wanda kusan ganganun guda biyu sun koma dai ga abu daya tunda an ce da wuya da abin da yake da wuya ai kaga samun sa kenan da kyar sai da kyar duk zantukan nan guda biyu imuwa ce duk zantukan nan guda biyu daga wanda suka faɗa imuwa ce saboda rashin tsayawa gogayya da sanin hanyoyin da hadisi suka zo suke zuwa da su ne shi yasa har suka faɗa haka bari magana da take katarta cewa hadisan da suke wato mutawatirai suna da yawa hadisan da suke mutawatirai suna da yawa wasu sun lissafa su sun kai ɗari wasu sun ga da su ma fiye da ɗari nuwan nafus na tara littafi a wannan babin wanda yake manihimci alhazarul mutasira bil ahadithil mutawatira kuma bayan nan jalaluddin suyudi ya sake ihtisarinsa babban littafin da ya yi akan mutawatiran ya sake ihtisarinsa kusan a yanzu mafi yawa dogaran malamai ko masu bincike akan sanin hadisai mutawatirai kusan kan littattafai biyu ne suke kan gaba da littafin wato motar zadidi da kuma na kattani jafaru kattani to galibi saboda wayannan littattafan da yake daga baya aka yi su na mutanen zabidi dai na malamin malamin shawar da fodiyo ne ta yi ce su kan karba daga gare shi amma zama wani na kasar su can misira su kuma suna nan amma malamin su shau jibrilu ya karba wajensa kusan mafi yawan duk ruwayoyin su ma daga gaishe ne daga jibrilu umara ne daga murtalar zabidi wanda shi a zamaninsa ba a yi malamin hadisi mai shuhura ba kamar sa ya yi shuhura ya yi ɗaukaka gwari mutane zabi da ya fati dubu da ɗari biyu da shida dubu da ɗari biyu da shida ya wafati shi ne mai sharhin ihya ulumuddini mai sharhin kuma kamusko ya yi sharhin ihya ulumuddini ithafus sadatul muttaqin ya yi sharhin kamus yana da littattafai masu yawa kwarai-kwarai yana da alfiyatu sanad alfiyar wanda yake ta kai wajen baiki kuma da dari biyar ta haura dubin ko da ya kira ta alfiya wadda za a ga shau umar futi yana yawan kawowa daga gare ta a littafin nan arimahu wanda mai ake karanta wato nan gaba za mu ji baitoci da yawa da ya kawo daga alfiyatu sanad to to shi ya yi littafi akan mutawakil da yake daga baya zo sai zama kusan ya haɗa duk wanda suka gabace shi to kuma ba daɗewa nan da kamar shekara ɗari akwai wani malami muhammad ibn jafar da aka yi a pap wanda shi ma mashuri ne kwarai ya yi yawo ya karaɗa duniya wajen neman hadisi to shi ma wato ya yi littafi akan mutawatiri to da yake shi daga baya ma yake sai zama nasa da kara tararwa sai zama wa'annan littattafan guda biyu su ne aka fi dogara da su a yanzu wajen gano hadisi mutawatir to ina misali inda za a gane cewa hadisi mutawatiri akwai shi kuma yana da yawa ba mai wuyar samu ba ne hamsu da muna rawar man kaza ba daga cikin sahabbai mutum saba'in da biyar ne suka ruwaito hadisin man ka zaba alayya muta amidan falata barwa ka da gominan nari daga annabi sallallahu alaihi wasallam abun mamaki ma kuma a cikin mutum saba'in da biyar dinnan daga sahabbai akwai ashiratul mubashsharuna sayyidina abubakar ya ruwaito hadisin daga annabi sayyidina umar ya ruwaito hadisin daga annabi sayyidina usman haka sayyidina ali haka Ali ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid, Dalhatu, Zubairu, Amir Abu Ubaidah ta tafsir waito hadisin nan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wasu ma suka ce ayin aka tsaya ma duban sahabban da suka waito hadisin. Har wanda ruwayar su bata zo gare mu ba sai ta fuska nan rauna ai sun kai da biyu. sun kai ɗari biyu wanda suka rawaito hadisin nan da man ka zawa alayya muta'ammada- muta'ammidan falata bawwa'a maqa'adahu minan nar sannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu yayin sallah to shi ma ya danganta ga hadisai wanda suke mutawatirai shi ma hadisi ne mutawatiri a wanda suka rawaito shi a sahabbai sun kai wajen mutum hamsin wanda kuma wani a cikin saban nan wanda ya rawaito wanda suka rawaito daga gare shi sai sun kusan haka da haka nan hadisin tafkin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda shi fiye da mutum talatin sun ruwaito daga sahabbai da shafa bisa hukobi shafa bisa hukobi a shi ma wanda suka ruwaito hadisin shafa bisa hukobi sun kai adadin da ba za ta yi a ce sun gama baki ba ne suka kawo hadisin da babu shi ko maganar da babu ita shi a nan wato dawa misalai hudu na hadisi mutawatiri don ya tada maganar da ya waito daga wasu malamai shine waɗanda suka yi ce ai babu to akalla ga guda hudu an samu ai wanda ya ce babu abu ko ɗaya aka kawo ai an tada maganar sa ko tunda babu ma'ana ko ɗaya babu ko an kawo ma an tada maganar to balantana ga guda hudu ma an kawo ga man ka zuwa lai muta amida ga raful yadaini ga hauri ga kuma masu alal kufaini amma shi shi abdullahi da ya tashi da yake daman ya faɗa cewa shi al-islamur rawi yana tafiya ne da kawo misali ya judu bil misali ta garibi yasa da ya tashi sai da ya kawo wajen fiye da goma sha biyar ko daban-daban hadisai wanda suke mutawatirai bal faidu ilmin ka hadis man kazab wal haur wal mar'u ma allazi ahabraqu ladaini fi salati bashiri wa man bana unzila kullu muskiri kullu muyassaru su'alu munkari nazara masul masul hufi shaqqul qamari bada inna ahadakum la ya'malu wa fitanin akhira daharin tahsulu to ya kawo hadisai da dama wanda suke duk mutawatiri to shi dai mutawatiri da yake an waito shi mutawatiri to ya fa'idantar da sani yanke yanda mai maraƙin sa'ud sai dai abdullahi al'adawi yake faɗa a maraƙin sa'ud wa kada bisiriki kabarin tawatur والصوم بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبه منحزر وكذا يسبك هبل التواتر da abin da aka ruwaito shi ta fuska mutawatira to a yanke da shi shi yasa wanda ya tada abin da aka ruwaito ta fuska mutawatira sai a ce kamar ya fita da daga addini dan kuwa haka dan zai bayu ma zuwa yi da awar qur'ani ba tabbatacce bane tunda qur'anin nan shi ma dai ta fuska mutawatira ne aka karbo shi qur'ani an karbo shi ne ta fuska mutawatira ko ko da yake akwai kirawo inda su ba mutawatirai ba ne amma shi hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallama shine da yawa ko mafi yawan sa ba mutawatiri ba ne amma akwai wanda yake mutawatirin a cikin sa to